من الشيطان الرجيم إن المتقين في زلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwa gawan katare da magaran muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi Allah ya sanya wannan karatu ya zama sababin da za su kai mu aljannar Allah idan ba kuma ta ba yau muna ranar talata sha uku da watan jumada al'awwal shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine daidai da hudu da watan hudu ne ko hudu da watan november haka ne wata na goma sha ɗaya ko shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a satin da ya wuce muna cikin sura mai kiya sura mai tarin albarka suratul nisa'i sugura ala qaulin wasu malumai sura suratul talaq wadda sura ce madaniya sannan kuma mun tsaya akan aya ta bakwai yau insha Allah za mu tashi akan aya ta takwas Allah sa ma wannan karatu albarka me Allah ya ce na'am وكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فعاقبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
fadakat فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
a'adda Allah أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولى الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا
kamar yadda muka ga bayani cewa wannan sura madaniya ce tana tare da hukumce-hukumce na addini kusan surori madaniya hukumce-hukumce ne suke kawowa surori makiya kuma aƙida ce tsantsa suke karantar da al'umma mun yi bayani cewa wasu malamai suna ganin wannan sura ana ce mata suratul nisa'i sugura sura ce wadda ta da al'amurra hukumce-hukumce na mata sura ce nisa'i karama amma suratul nisa'i waccan ta hita yawa wannan kuma karamar ce ba a a adadin ayoyi ake nihi an fahimta da kyau ko mun tsaya akan ciyaswa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana liyunfik zu sa'atin min sa'ati wanda Allah ya yalwata mai arzikin shi to ya ciyas gulgudan abin da aka bashi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda kuma Allah ya dan talauta shi ya bashi arziki gwalgwado ya ci ya ci ma dangane da daidai wa daida yanda Allah ya bashi Allah ya ce la yukallifu nafsan illa ma ataha Allah baya dora ma rai sai abinda za abinda ya bata sai ji alullahu ba'da usrin yusra lalle Allah zai sanya mana duk cikin tsananin Allah zai kawo mu sauki a cikin rayuwa wannan bayani yana bayani ne akan idan mutum ya saki matar shi yanda zai taimaka mata ya bata guzuri ya bata dukiya haka Allah subhanahu wata'ala yake wanda yake da yalwa har muka buga misali cewa ya bata gida ya bata mota ya bata miliyoyika da je ta yi jari saboda ya sake ta wanda kuma bai yada ko ma me ya bata gwargwadon yadda Allah ya bashi to hukumce-hukumce ne ta kawo na sakin mace shi yasa suran ma kanta aka sa mata suratul talak sura wadda ta yi zance akan saki mun yi bayani tun darasin farko a cikinta yadda ake saki da saki na bid'a da saki na sunna da duka mata yadda suka kalkasu a cikin idda sai Allah yake ce mana wa ka ayyin min qaryatin nawa daga cikin alƙaryoyi garurruka kenan an yi da an ba da hukumce-hukumce ku lura da bayanin to don kalka kuskura ka sa a ranka cewa ka yi yadda ka ga dama ka ɓata ka tsaga ka karya inda ba gaba ba yadda Allah ya karantar da kai ba ta hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake buga maka misalin alƙaryoyi da suka huce da suka kibin abin da Allah ya ce Allah ya halakar da su Allah ya durmuza su wa ka ayyin min qaryatin nawa daga cikin ƙaryoyi garirrika a tan an amri rabbiha wa rusuli suka yi tashin karan hanci daga al'amarin ubangiji daga al-rusuliha ma'aikin rusuli da ma'aikan da ya aiko musu ya aiko musu sai Allah ya ce fa hasabnaha hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukra muka musu bisahi mai tsanani shine muka azabtar da su a nan duniya kuma za a je lahira hallau a azabtar da su azaba wadda take ita ce hisaban shadidan wa azabnaha azaban nukura muka musu narko na azaba me yasa Allah ya kawo mu wannan misalin saboda Allah ya mu bayanin idda kala kala ya mu bayanin ga yanda ake sakin mace ya mumu bayanin kada a fitar da ita daga cikin gidanta idan an sake ta ya mumu bayanin ko sakin ya tabbata idda ta kusa karewa kamaida ta ya kusa Allah ya haddasa wani abu tsakaninku kamaida ta sai Allah ya haddasa wani abu la'alla a samu zuriya tayyiba nagartarta mai bin addinin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to dan kalka karya inda ba gaba sai Allah ya buga maka misalin ga wasu wa wanda suka kibin abinda Allah ya ce kuma ga yadda Allah ya yi da su ka gani wa ka ayyin min qaryatin nawa a cikin tarihin duniya Allah ya da da da ita alqarye atan an amr rabbi hatai bautai butulci ta kibin al'amarin ubangijinta na addini wa rusulihi da annabawan da ya aiko mata domin in alƙarya ta ƙaryata annabi guda ana ɗauka ta ƙaryata annabawan ne gaba ɗaya duk mutumin da ya karyata annabi guda to ya karyata annabawa ne gaba daya kaga da aka yi haka Allah ya ce muka musu muka azabtar da su kuma ranar kiyama za musu lissahi mai tsanani a wannan gurin Allah ya kawo gundarin magana a jumulce ka koma cikin suratul ankabut aya ta nawa ce ta 50 ko aya ta 40 Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa kullan akhadna bi dhanbi ai dukkansu kowa mun kama shi da zunubin shi sai Allah ya ci gaba ya ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba kuma ha wa minhum man akhadathu sayha kuma ha wa minhum man hasafna bihi al-ard wa minhum man agraqna Allah ya ce wa ma kana Allah li yuzlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun suratul ankabut ayat 40 kaga anan gurin kusan Allah ya fara mana tafsilin irin mutanen da ya halakas da suka ki bin al'amari suka ki bin addini sau da kawa misali Allah ya ce fa kullum akhadna bi dambi kowa mun kama shi da zunubi fa minhum mar arsalna alaihi hasiba daga cikinsu akwai wanda muka as- muka aika ma iska ta halakar da su hasiba in an ce hasiba wata irin rihun shadidun ta hamilul hasa wata iska ce mai tsanani tana ɗaukan tsakuwa wani bi idan ana iya yi ana shiginta za ka kayi tahiya an yi iska da yawa haka sai ka ji duk ƙwabrinka yana zahi sai ka sosa musamman in babu wando bai huce ba can gurin ka buɗe ƙwabrinka ashe iska wannan tsakuwa ta bubbuge kai ka kai ba wani abu ya bubbuge ka amma ƙwabrinka da yana zahi to ina wa in ta yi ƙarfi kuma ta yi ɗari haka Allah ya aiko musu ya halakar da su su wane ne su ne ƙaumu at adawa mutanen annabi annabi hud Allah ya aiko musu iska ba ya- ta halakar da su su adawa wasu irin mutane ne Allah ya yi su kati kati gauda gaudan mutane ne a cikin tarihin duniya daga cikin su ke da kwai amalikawa wanda hadda mutane suna faɗi cewa manya-manyan duwatsu da zaka ga wani dutse bisa wani dutse tsal kawai yara ne suke wasa suka dora shi kamar mu yaranmu nan da suke wasan gida-gida in a cikin rere shi ne aka ɗauko wannan dutse aka ɗora ƙattan mutane ne har suke kakaci suna ƙuri suna cewa man ashaddu man ashaddu min na kowa wa ya kai mu ga ƙarfi sai suka ce ma annabi nasu sun shirya ya kawo da shi zo da shi da Allah subhanallah can ga bakin su suka shirya wai yaƙi ne za su yi da su da Allah ba suka wuta bayan gari suka tattaru suka wuta bayan gari malamai tafsiri suka ce wanda ba su huta ba bayan garin wasu daga ciki suna shirin huta sai suke ga iska tana kawo kamar wasu yanzu in ana guguwa in ana guguwa ba kuna gaba ta kwashi leda da wani tsimma sama iya ta yawo haka nan har wasu yara suna wasan suna cewa kasuwar mi kasuwar aljannu sai ta yi sama leda ta yi ta yawo to sai suke ganin ledoji haka da kamar leda suna komowa ashe rundunai wadda ta fita da fari su ne Allah yake mai dawa gare iska ce take kwasar su kattan tsaye sama da su ta wulwawa su bauɗe haka a sama haka Allah ya halakar da su haka mutanen annabi lot annabi lot su ma sai da aka sa musu iska wannan tukwana Allah ya jirkice musu garin aka aiko musu mala'ika ya jirkice musu garin gaba daya sun wa amtarna alaihim hijaratan min sijjid wancin an daga garin wasu malamai suka ce birni tara ne sai da ya sama aka juye shi kuma aka musu ruwan duwal wasu ya daddaɗe ya daddaɗe saboda aikin da suke man hasabna alaihim kenan sai Allah kuma yace menene wa minhum man ahadathu sayha su wane ne wanda ahadathu sayha tsawa ta same su menene tsawa kyara kyaliya kamar a menene ai dai yanzu dai an fahimta da kyaliya da kyara da tsawa ai dai kowa ya gane me ake ni ko mala'ika Allah ya aiko musu da asuba za a halakar da su mala'ika ya ce musu kai shikenan fa asbahu fi diyarihim suka wayi gari a gidajensu barikina ala rukabu mayyitina suna gurhurwane dukkan su sun mutu gaba ɗaya mala'ika ya musu tsawa shikenan ya jama'a yaya za ka yi ka bar daga kanka gurin Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika ɗaya ya ma gari tara tsawa suka mutu gaba ɗaya to ya za ka yi da wannan mala'ikun akwai wata kissa a cikin wani littafi da ake cewa amma kissa kissa ce irin wannan kissa ce ta banu isra'il kun san kuma mu muna da hujjoji akan kissoshi na banu isra'il kissar da daidai da addinin mu annabi mu ya gaya mu mu yi ta mun yarda da ita ita da bata yi ba daidai da addininmu annabinmu bai gaya mu ba ita mu ma ba ruwanmu da ita saboda ta ci karo da aya mu ma mun ci karo da ita ista kuma da bata ci ba karo da aya ko hadisi kuma annabi bai gaya mu ba ita to irin wannan kasas a ka'idan mu la nukazzibuha wa la nusaddiquha ba mu gaskata ta ba mu karyata ta to irin wannan kisas ne a rubuce ka ji ka ji labari ka karda kai ka san abin da ka karda amma in dai bai shahi ba bai ci karo da aya ba aka ce wata macijiya ce ita macijiyar nan in ta kama wutsiyarta ta kama wutsiyarta da bakinta ta kewaye duniya bakinta in ta kama wutsiyarta ta kewaye duniya to sai ta ga kenan ita ce babban halitta gurin Allah sai ta yi kakaki a ni ce babban halitta abinda Allah ya halitta ni ce babba sai aka aiko mata mala'ika aka ce wannan macijiya ki je ki gaida wata macijiya a sarari guri kaza sunanta kulab labu ta je ta shiga yawo tana neman kulab labu ta shiga da hancinta guda nan ta kullo ta wannan hancin ta ce ba ta ganta ba ita kulab labu tana barci tana barci sai aka ce to aka ta ce ba ta ganta ba aka sa aka tada ta kulab labu kulab labu ta tashi "Hmm, ni ne ne a kissa yadda aka rubuta ta ga wata nan ta zo ta gaida ki tana ina tana hancin ki ta furto ta to kulab-kulab sai ta tambaya wai me yasa wannan macijiyar ta zo gaida ta aka ce a tayi fankama ne ta ce ita ce babba halitta gurin Allah sai ake so a nuna mata akwai wadda ta hita eh kulab ta ce kenan ni ce ni ce babba halitta abinda Allah ya halitta kulab-kulab da ta faɗa haka tayi tayi ko sai aka tura ta gurin wani ruwa wani tabki aka ce kulab ta je ta yi wanka tattahi ta shiga ruwan ta yi ta kewaye a cikin shi bata gaba karece shi bata ga karece shi ba ta hudu ta tsaye da ta san akwai wanda ya nita a lokacin kuma ruwan ya tambaya me yasa kullum labu ta zo ta shige shi a ta yi fankama ne ta ce ita ce babban halitta ta Allah sai ruwan ya ce kenan ni ne shi ne babban halitta ta Allah na gaya muku kissa ce a cikin kitabu ko aiwa daga nan ruwan sai aka tura mai sai aka dangana kistar da mala'ika aka tura mai wani mala'ika wai ya wanke jikin shi da ya je ya kamface shi sharar kan shi ma bai jika ba to kun bai kuni ne shi kuma sai aka ida sa'a kistar da ayat da Allah ya ce su mala'iku ma'asumin ne la ya asuna Allah ma amarahum wai fa'aluna ma yumun su ba su saban Allah abinda aka umarce su kuma abinda Allah ya ce su yi suke yi to kaga irin wannan kissa tana nuna girman Allah tana nuna cewa abinda Allah ya so yanzu ma za a halicci abin in kai garrama to irin wannan kissa bun mu gaskata ta bun mu karyata ta saboda bata ci karo ba da addinin mu to wannan kenan Allah subhanahu wataala ya halakar da su su ma mutanen Lutu sai Allah ya ce wa minhum man akhadathu sayha mun ganshi ko wa minhum man hasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka nutsa shi cikin ƙasa annabi yace shi da misalin karuna karuna har yanzu yana cikin ƙasa iya tahiya ila sai an yi busa shin wane ne karuna karuna kuzan ne na annabi Musa tabba shi ne wani wuri kuma an ce a'a shi kanshi shine kanan uban nashi a wata tafsiri ƙaruna Allah ya arzuta shi da dukiya wadda take yi dukiya ta mamaki ya yi girman kai ga annabi yasa annabi musa ɗan uwan shi ne amma ya mai girman kai baya hudda zakka ya yi tashin karin hanci da ubangiji to Allah sai ya halaka da shi mas'ala inda take a nan gurin da fir'auna da ƙaruna da da ƙaruna wanne ne aka halaka da wuri malamai sun tabbatar da cewa fir'auna aka fara hallakawa bayan an hallaka fir'auna daga baya zancen karuna yazo shi ma da aka yi huto na huto da annabin Allah annabi Musa har yaso ya kulla mai wani sharri Allah ya hore ma annabi Musa kasa aka yi kasa da shi da shi kuma da dukiyar ta shi da mutane kasu ce saboda dukiyar shi ne aka halakar da shi dukiyar ma aka ce ta yi kasa ta ta yi kaga waɗanda suke tashi karan hanci musu kwashe ba lafiya sai Allah ya ce kuma wa minhum man agrakana daga cikin su akwai wanda muka turmiyar da su a cikin ruwa kamar wane kamar fir'auna fir'auna Allah ya turmi Allah ya ce wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agrakana ala fir'auna wa antum tanzurun ala rama Allah ya ce wa in faraqna bikumul bahra lokacin da muka tsaga teku a gare ku fa an jaina ku muka tserar da ku wa agraqana ala fir'aun muka durmiyar da mutanen fir'auna wa antum tanzurun kuna kallo haka akai Musa da mutanen shi annabi Musa alaihi salam sun huta bayan gari fir'auna suka gano tserewa ce za su fir'auna ya hada bataliya wadda take ita ce aka biyo su da annabi Musa suna gudu su fir'auna suna biye da shi sai aka zo bakin ruwa teku wadda take ita ce suka ce yaya za mu yi mutanen annabi musa gaba ruwa baya a duwi yace nan ce hanye ina ce hanye nan ce hanye har akwai wani malami a cikin tafsiri yace akwai wani ana ce mai hizikilu shi hizikilin nan da yace annabi musa ina ce hanye yace nan ce hanye kawai sai ya shiga kamun ma a buga har Allah ya ba annabi Musa umarni aka zo aka buga hanya ta bude a cikin teku nan ruwa nan ruwa hanya tar subhanallah inna ma amruhu ya arada shay'an an أمره yakuna إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون al'amarin Allah in ya so abu kawai zamanto yake cewa sai abin ya zamanto kamar kifta ido ake canza daga hali zuwa hali hanya a cikin teku a nan musa da mutanen shi suka shiga sai su ƙetara sai da na ƙarshen an- jama'al annabi musa ya ƙi da huda kuma na ƙarshen jama'al fir'auna ya ƙi da shigowa to da mun darajar ta suwa ce Allah ya ba su kasa annabi musa ce masu darajar sun huta ruwa kai tsayawa za ka yi sai ruwa ya gami minhum man agrakana muka turmiyar da su Allah ya ce ya halakar da su kuma Allah da ikon shi ai su da shi suke fir'auna bai ya mutuwa sai Allah ya sa ruwan ya jeho shi waje bayan ya mutu kowa ya zo ya gan shi gashi da shine fir'auna kowa ya zo ya gan shi al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce yau zamu tsere gangan jikinka dan wanda za su zo bayan ka su ganka lalle ka mutu kai ne fir'auna ya mutu daga cikinsu akwai mutanen wa mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi nuhu da, da, da, da suka kiya babu da'i mai kira zuwa ga Allah da ya daɗe yana da'awa yana wa'azi kamar annabi nuhu annabi nuhu sai da ya shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane su ce la ilaha illallah suka kiya eh sai Allah da da Allah subhanahu wataala ya so ya halaka da su kun shi tarihin annabi nuhu sama ta zubo kasa tana kullowa suka tafi a cikin jirgin ruwa har lokacin da aka ida gaba ɗaya an halakar da kowa da kowa dangane da addu'a da annabi nuhu yayi to kwana Allah ya tsaida ila ya ardu bul ima'aki wa ya sam ya sama'u aqli wa ya ardu abul ima'aki aka ce sama ta dakata kasa kuma ta shanye ruwa aka yi mi wata wat alal judi wakila bu'udan bi qaumin zalimin jirgin ruwan ta zo ta daidaito a judi wani dutse da ake ce ma judi kwanan nan a cikin masu bincike sun ce sun samo inda jirgin ruwan take a turkiya take an samu wani dutse kamar shine jirgin ruwan dan shekara tukun ne suka sabka a gindin dutsen nan da ake ce ma judi aka ce ne santa daga rahaman Allah ta tabbata akan azzaluman mutane to ku duba iri-iri kala-kala jama'a kala-kala sun yi zunubi sun taba kushin Allah amma asafuna in takamna minu Allah ya ce lokacin da suka kai suka kai mu ko suka kai matuƙa a cikin kafircin sai muka damke su muka halakar da su to shine Allah yake gaya maka anan ga dokokin Allah yanda ya ce a yi to wanda bai yi ba alƙaryoyi nawa suka ƙibin dokan Allah suka ƙibin suka ƙibin dokan eh, a- abinda ma'aikin ya zo musu da shi Allah ya ce mun hallakar da su mun hallakar da su har akwai wani gari da Allah ya halitta gari ne mai kyau mai aminci babu malati ga kayan garka kala-kala wani malami yake cewa in kana son ka bi- ka- kamar lemu da gwaiba da mad- da da menene kuma duk eh, kayan garka ka ɗauki zakumi ka ɗora da kanka ka bi wata garka ka huce kawai ya isa abinda zaka samu a cikin a cike har ya cika wanda ya nuna yana faɗawa Allah ya ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur gari tsarkakakke ga ubangiji kuma ya musu gafara sai suka ki bin Allah subhanahu wataala suka bi allakar da su da ruwa garin nasu wani dal ne sai sai sai Allah ya sa wasu bera da za a halakar da su suka suna kwarkware dalgin suna cinyewa daga ya cinye kuma ruwan zai shigo ya halakar da su gaba daya su kuma a kisai sai suka kawo musushi suka zuba da sahi da aka zo kowace musa sai kan bera ya cinye musa annoba ce kai kanka ka san wannan ba abun wasa bane ba wasa da rai.
bera ya cinye musa Allah ya mana alloba ce Allah kiyaye mu da ita ai bera bera musiba ne ba nan ba muka yi sai da karne doka do a nan gonakanmu sai da suka yi yabanya wata shekara Allah ya aiko bera kusu kun manta da shi ko bu- ko ko, ko ba a yi ku ba lokaci sojoji ake yaki na'am kusu ne kusu ne da yawa tankan cikin gonakai suka dinga cinye duk abin da aka shibka kirito ne sai da karne kamar kamar sun san gurin zaka yi kunya kunya sai ka da sai sai ka biyo ungujiya ce ya cinye nan ya cinye can ya cinye can ya cinye tar haka anan aka tashi da neman yaya za a yi a rabu da tsera wannan ashe rabuwa da shi kawai a koma ga Allah ne ake dinga dinga sa tukwane da ruwa wai ya zo ya shiga da sai a zo can an kama goma ina ba wannan bane abu Eh, duk gaba ɗaya ne mutane suka dinga huta 'yan karkara da hudulu da dare da itace ga wani can a bige ga wani can ina duk wannan bai yayi kawai mu koma ga Allah Allah lokaci ɗan kankanin yake juya lokaci yanda ya ga dama sai Allah ya ce mai gaba fa da qad wa bala فذاقت amrika وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا
dukkan alƙaryar wannan fa da qad ai ta dandani wa bala amriha ƙarshen al'amuranta na kahurci wa kana akibatu amriha khusra ƙarshen al'amuran kuma asara ne ta tabe don alƙaryar da ta yi butulci ga Allah aka halakar da ita ta tabe ƙarshen al'amuran da asara ne na'am a'adda Allah أعد الله لهم عذابا شديدا
na'am فاتقوا الله يا أولو الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا Allah ya ce a'adda Allah lahum azaban shadida Allah subhanahu wa ta'ala ya musu tattalin azaba mai tsanani wa'annan mutane duk wanda ya butulce fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya ku ma'abuta hankulla su wane ne ma'abuta hankulla alladina amanu waɗanda suka yi imani qad anzalallahu ilaikum zikira lalle Allah subhanahu wataala ya sabko muku abun ambato wata ruwaya abun ambato shine nadir nadir shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai galgadi zikira wata ruwaya kuma wannan alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun الذكر وإنا له لحافظون Allah subhanahu wata'ala ya ce mu muka sabko zikir wannan alqur'ani kuma mu za mu tsare shi babu wanda ya isa ya sa mai wata kalma wanda ba ita bace babu wanda ya isa ya sa mai abinda ba shi bane ba a ciki wannan qur'anin mu muka sabko shi mu za mu tsare shi al'amarin addini kawai a bar ma mai addini al'amarin addini a bar ma mai addini akwai hadisi imam ahmad bin hanbali a cikin masnad din shi ya ya rawaito shi wata rana usman bayan mutuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam usman kun san ana ce mai zono mai haske biyu sahabi ne kuma sirikin annabi ne sai da ya armi ɗiyan annabi guda biyu ɗaya ta mutu aka ƙara mai guda ita ma da ta mutu annabi ya ce babu wata da na ƙara ma Usman bin Affan kuma sahabi ne kuma yana daga kuma khalifa ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin goma wanda aka ba su albishirkin su ɗan aljanna ne tun suna duniya subhanallah tun suna duniya annabi ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna dukkan su ɗan aljanna ne kana duniya ga kanan kuma kai ɗan aljanna ne Allahu akbar bishara wadda take ita ce ya kai matsayi wanda yake shine to wata rana Usman yana zaune sai al'amarin addini ya tabo shi ya tuno shi yake tunani abin ya tada mishi hankali waya ne wannan addinin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida sako kuma ya tahiye shi Allah ya karɓi rayuwar shi to mu kuma wa ya za mu yi mu kai addinin nan halbago halmakura duniya ya ya za mu yi kaddai addinin wannan wani abu ya shige shi ya za mu yi da sakon wannan iya ta wannan tunanin hankalin shi ya tashi ku duba irin tunaninsu mu yanzu yaushe cikin mu muna tsaya mu yi tunani tunani akan ci gaban addini ya aka yi a garinmu shabab samari mafi yawa ko kuma kaɗan daga cikinsu ba su zuwa sallah a lokaci yaya aka yi ake cin haram ya aka yi ake shaye-shaye shin kana tunanin wannan abubuwan ya za a yi a gyara ya za a yi a daidaita al'umma wannan tunanin kaɗai ibada ce eh baka jin daɗi saboda al'umma tana nema ta lalace baka jin daɗi saboda an shiga wani irin yanayi baka jin daɗi saboda ana tozartar da addini ana tozartar da sunnan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam baka jin daɗi wannan tunanin ka taɓa yin shi haka ake so ka dinga yi in wata ran baka kawo gyara wata ran ka kawo insha Allah Usman yana wannan tunani sai Umar ya zo wucewa ya mai sallama bai amsa ba Umar da ya ji ya ma Usman sallama bai amsa ba sai ya ce ya mai za ya gurin Abubakar ne bayan mutuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai je gaya ma Abubakar yace na ma Umar na ma Usman sallama bai amsa mini ba abubakar ya kamo shi suka zo gurin usman kawai ya zurmu cikin tunanin addini wannan al'amarin yaya za a yi ya ci gaba yaya za a yi sunna ta mamaye doron kasa ya za a yi mu kawo ɗauki akan duk wani ɓanna da ake a gyara ta tunani ne tunani ne mai lada suka zo gurin shi abubakar yake ce ma usman yaya aka yi umar ya maka sallama baka ba shi ba amsa ya ce wallahi ban gan shi ba ban ji shi ba hankalina yana wani wuri na zurmu cikin wani irin tunani sai abubakar ya ce ma usman tunanin mine ne kake yi haka hal dan uwanka zai ma sallama baka ji sallama wannan ba yace ina tunani ne akan al'amarin addini ina tunani ne yanda kan duniya ta rudi al'umma ina tunani ne kaza sai abubakar yace ni ina da amsa da zan baka abubakar yace ma yace ma wane usman yace ni ina da amsa da zan baka yace wace amsa ce yace na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace yace kalimatul aradtuha ala ammi faradtaha yace wannan kalmai da na bujurto ta ga ammina ya maida da yaƙinta duk wanda ya faɗe ta da haƙƙinta kawai ɗan aljanna ne kenan an hutar da shi da wannan tunani to in sai mu komo wace kalma ce kuma menene haƙƙin nata kalma mice ce annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib an mun shi ko wanda ya girma a wurin shi ko ya kusa rasuwa annabi yake bujurto mai da wata kalma yace ya am ya amina yace ka faɗi wannan kalmai in samu hujja a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a kanta ka ce la ilaha illallah to a lokacin nan sadatul quraish sun zo manya-manya su abu su manya-manyan qurayshawa suka kalle shi suka ce za ka fitar da shi daga addinin kakannu iyaye da kakannu aka yi mujin rai ya kalle su abi talib sai ya ce mine walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairil adiyanil bariyati dina yace ni na san addinin Muhammadu shine mafi alkhairin addinai a duniya ya hankali ni na san addinin annabi Muhammadu shine mafi alkhairin addinai a duniya me yake mini ya san musulunci babu yake amma sai ce laulal mulamata أو هذار مسبة لوجدتني بذاك مبينا لوجدتني يتي in ba dan tsoron zargi ba da tsoron zagi da ka same ni ɗungungun a cikin shi ina tsoron in na mutu a dinga zagin ku a ce ammunku babanku sai da ya zo mutuwa ya musulunta ina tsoron zargi ya ce ana alaɗe na aji daɗi ni ina kan addinin kakanni na wannan ita ce kalmai da ya ma an shi ya ce la ilaha illallah annabi ya ce zan ɗauke ta hujja a gaban Allah to menene haƙƙinta tana da haƙƙi bakwai sai ka je makaranta ka koya sai ka tsare su tukwana ba kai baka ce la ilaha illallah shikenan wannan fir'auna ma ya wadi eh da za a durmiyar da shi ta yi amantu na yi imani ya ce annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin yace na yi imani babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah nan da banu isra'ila suka yi iman da shi ni ma musulmi ne in ji fir'auna ma yace shi ma musulmi ne mala'ika ya ce mai a al'ana sai yanzu saboda haka in gargara ta zo maka ce ka musulunta musuluncin ka baya karuwa bancin haƙƙin ta guda bakwai Allah ka je ka karanci nawaqidul islam guda goma saboda ita wannan kalmar akwai abubuwa guda goma da suke warware ta eh ka karance su menene kakka je kana cewa la ilaha illallah kai ka faɗin fir'auna ne kake yi eh mana ka karance su to annabi ya gaya ma Usman haka nan da shi da Umar cewa wannan kalmai duk wanda ya faɗe ta kenan da haƙƙinta kuma da bai wadu bane waƙi dikinta to za ta zame mai garkuwa daga wuta ranar kiyama Allah sa muna cikin su wanda za su faɗe ta da haƙƙinta to ka gani wannan kenan yace waɗanda suka yi imani fattakullaha ya ulul albab ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankulla alladina amanu wannan da suka yi imani su ne masu hankali sai ka duba shikashikan imani guda shida da shikashikan musulunci guda biyar su ne za ka gama a nan gaba ɗaya guda goma sha ɗaya su ne da dina amonu a nan gudun shikiki guda goma sha ɗaya kad an zalallahu ilaikum zikira Allah ya aiko muku ambato menene ambatan menene ambatan alaram رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور na'am ومن, ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا na'am قد أحسن الله له رزقا
Allahu akbar Allah ya ce rasulan manzo ne ma'aiki dan gatan Allah bari mu komo kan bayanin bari mu fassara kashin bakin rasulan manzo ne shine zikir din yatlu alaikum ayatillah yana karanta muku ayoyin Allah daki daki mubayyinatin yana bayani akan su daki daki liyukhrijal ladina amanu wa amilu salihat dan ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi aiki managarci minaz zulumati ila nur daga duhu na kafirci zuwa haske na addini wa man yu'min billah ku sani duk wanda ya yi imani ga Allah wa ya'mal saliha yayi aiki managarci yudkhiluhu jannatin Allah zai sanya shi cikin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a kasanta khalidina fiha abada iya cikin aljannan nan suna dawwama a cikin ta hal abadin abada Allah ya ce kad ahsanallahu lahu rizqa lalle Allah ya kyautata mishi arziki kun ji aya ko mu komo fari Allah ya ce rasulan ma'aiki shi wane ne rasulat din wannan shi ne annabi muhammadu ɗan abdullahi uwashi aminatu bintu wahab ba shi cikakke an aihe shi a makka ya mutu a madina iyan shi bakwai maza uku abdullahi da alkasim da ibrahim mata hudu fatimatu da zainab da ruqayya da ummul kulthum shekarar shi 63 kabarin shi yana madina kabarin shi yana madina a nan ya kamata in faɗi wata kalma ana gwada muku a cikin whatsapp ko facebook ko kuma youtube ko duka wannan abubuwa na social media sai a gwado wani kabari a ce kabarin annabi muhammadu ne to wallahi ƙarya suke kabarin da ya kwana mu faro daga kabarin kabari ba na rasulullahi ba ne ba dan ina da kissa yaqinan wanda ta afku da ni kuma a can kasar Saudiya tare da shugabannin Makka tare da Amir Bandar wallahi yake ce mana hatta da sarakunan Makka babu wanda ya taba ganin kabarin Annabi kabarin Annabi yace ba wanda ya taba gani yau shi za a dinga gudu muku a wazar wani annabi da wani tsawon tsawon yaji a ce kabarin annabi ne ƙarya ce ƙarya ce suke ma rasulullah kuma man kaddaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangan annabi yace ne mazamin shi a wuta mun tafi wata daura wata shekara wata duk daura ana ɗaukar mutane ne kuma in sun yi da daurai kuma sai a kai su su gaida sarki ni shekarar da Allah ya sa ina cikin wanda suka ci riba aka kai daurai da ni da muka ida ba a kai ba muka gaida sarkin makka saboda fiye da lahiya malika abdallah amir kwanda ya zo ya ce mana ni kuke so a muku ba za ku samu ba occasion ta zuwa gaida sarki wallahi ni na daga hannu na ce ya amir a kai mu muga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai kwashe da dariya suka yi wani kuskus din su tsakanin su su kwana ya wayoyo yace mu wallahi duk sarakunan makka saudiya ba wanda ya taba ganin kabarin annabi to yaya yaya kai zaka zo a wajen ka dauko wani kabari ka ce wai kabarin rasulullahi ne ƙarya kawai kana ma annabi ƙarya kana yace katanga hudu ce kurman katanga ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu daga ta hudu ne aka yi wata yan kowa daga nan ne ake tsayawa duk wanda ya je madina daga nan ne yake ke da rasulullah da abubakar da umar ya huce ta yi ya faɗi wata shekara na mance shekara ya ce an tsinkayo katanga ta uku ta gwabce kaɗan ta labtu akan katanga ta hudu ya ce suka zo aka ɗauke wata ɗin daidai gurin wannan bakin iya kusantarsu da kabarin aka gyara wannan ɗan abin da ya ɗan gitta ɗin aka mai da aka rike ya za ka zo ka ce kabarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan kenan mu komo kan karatun mu shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja daraja ta ƙarshe ibnu taymiya da ibnu qayyim da hadisai ingantattu sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mi iraji ya je isra'i ya je mi iraji da gangan jikin shi kuma da ran shi aka dauke shi tun daga nan duniya aka kai daga ka'aba aka kai shi baitul maqdis qudus abu saburak daga nan gurin yayi limanci ga annabawa kuma jibril ya dauke shi suka kai nasara aka kwankwara aka bude suka gamu da annabawa aka wuce ta biyu aka wuce ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ta bakwai ko ina sai an buga jibril yake neman a bude a ce wane ne ya ce ni ne jibril da kai da wa da ni da muhammad an aiko shi ce an aiko shi su shigo su mushi barhaba har ta bakwai kuma suka tahi ya je gurin sidratul muntaha ya je gurin ubangiji wannan shine muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga sama ta farko da aka bude ya nemi a bude aka bude da kai da wa ya gaya mishi da muhammadu da aka bude sai ga babanmu annabi adam dan annabi ya tambayi jibril wane ne wannan ya ce adam ne adam sai ya ce ma annabi marhaba bin nabiyin salih wal ibn salih maraba da annabi nagartacce ingatacce da ɗa ingatacce nagartacce ku duba ana akwai wata matsala da za a huta aka huce suka je sama ta biyu bancin sun yi gaisa an yi addu'a yace sai suka ga Yahaya bin Zakariya da Isa haka aka buga duka yanda aka yi dai shi ma ya suka ce marhaba bin nabiyyin salih wal akhun salih shi Adam ne ce marhaba da annabi ingatacce da ɗa ingatacce shi kuma annabi Isa da Musa duka da sauransu da Idrisa da Salihu duka duka ta suke ba Salihu ba annabi Ibrahim shine na karshe ko to kowannen su wanda muka zana ta yake marhaba maraba da annabi salihi da dan uwa salihi amma banda mutum biyu adam ta yi marhaba bin nabi salih wal ibnu salih da aka zo kan annabi ibrahim shi ma ta yi marhaba bin nabiyin salih wal ibnu salih amma sauran annabawa ta suka yi marhaba bin nabiyin salih wal akhul salih ita ce mas'ala da nake tawo me ne yasa haka nan annabi ibrahim ta yi marhaba da annabi salihi da ɗa salihi haka annabi adam ya faɗi sauran annabawan kuma sai suka yi marhaba da annabi salihi da ɗan uwa salihi me ake ne faddal barakallahu fi annabi ibrahim baban annabawa ne na'am abuna adam shi kuma abul bashar ne wannan haka ne to wannan yake nuna cewa saboda akwai matsala annabi idris annabi idris shi ya fito ne daga gimshikin annaba silsila ta kakannin annabi muhammadu ko ku ba daga silsila ɗin shi bane ba amma sauran duk wanda ya ce ibnu saleh to daga zuriya shi ne annabi muhammadu ya fito amma wanda ya ce akhun saleh to ba ba zuriya shi bace daga wannan ma- mas'ala aka gano cewa annabi idris ba cikin zuriya annabi muhammadu bai yake saboda ta yi marhaba maraba ya ce da annabi salihi da ɗan uwa salihi ya ce baɗa an fahimta nan ko to wannan shine annabi muhammadu ya tulu alaikum ayatillah iya karanta muku ayoyin allah saboda ya ga wuta ya ga aljanna ya ga annabi adam ya gan shi da wasu mutane a damar shi da wasu mutane a hagun kirki na damar yan aljanna ne na hagun kirki yan wuta ne kafurai in ya juyo wajen na dama iya mulmushi yana jin daɗi in ya juyo wajen hagun yana kuka bai jin daɗi haka ayoyin Allah kala kala kala kala har ya zo gurin annabi Musa annabi Musa da suka yi ban kwana zai tafi sai annabi Musa ya fara kuka aka tabbai annabi Musa me yasa kake kuka yace yaro an aiko shi bayan mu al'umma za ta shiga aljanna iye da al'umma ta ni da na dade mu za mu shiga aljanna Allah sa mu a ciki aka ba shi sallah ya komo Musa ya maida shi aka komo hal aka bai da dana 50 da ya ji kumya annabi ya ce to Allah ya ce to 50 ce a littafi duk wanda ya tsare ta yalkin za a ba shi ladan 50 din Allah sa mu tsare ta wannan shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhrijul ladina amanu wa amilu salihat dan ya fitar da waɗanda suka yi imani na gaya muku a cikin tafsiri ko doshin aka kawo imani ba a kaba islam kowannen su ɗaukar shika-shikan duka yake shika-shikan imani guda nawa ne guda shida ko shika-shikan musulunci wa guda biyar to a cikin aya guda an aka kawo imani aka kawo musulunci to kowanne zaman kanshi amma aka kawo ɗaya ba a kawo ba ɗaya to ɗayan wannan wanda ya zo zai ɗau shika-shikan duka goma sha ɗaya shine ka'idar su idan tafaka iftaraka wa idan taraka ittafaka wannan kenan a nan gurin sai aka ce ladina amanu waɗanda suka yi aiki suka yi imani kenan zuwa ne suka yi imani waɗanda suka gama shika-shikan musulunci guda biyar suka gama shika-shikan imani guda shidda su ne amanu amanu wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagartacce ingantacce ashe ba duka aiki ba Allah yake karba sai ne sai aiki ingantacce Allah yake karba ba duka ba a sai akwai aiki wanda yake ba nagartacce bane ba salihati bane ba wa amilu duk cikin qur'ani ba inda zaka ji an ce amilu aka huce sai an ce salihati in dai lada ne da aljanna sai salihati to shi kuma aiki salihati yaya ne yake sai wanda yayi ta karantarwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine mutaba'a sai wanda yana musulmi ba kahuri ba na ukunsu shine sai wanda ya yi mine almutaba wal ikhlas sai wanda ya yi baraɓe dan Allah dan Allah ka yi kawai ba dan wani ba ba dan wani neman wani matsayi ba ko neman wani kuɗi a ka yi shi ne dan Allah kuma kana da hujja ta yin nashi ko ka yi shi dan Allah baka da hujja yin shi yaro shi ba salihati ba ne kana da hujja ta yin shi ka yi shi dan Allah sannan kuma kana musulmi domin kahuri kowaye duk aikin da ya yi ba ya da lada kuma dan wuta ne sai wanda ya ce la ilaha illallah rasulullah shine amilu salihati sai Allah ya ce ya fitar da su min zulumati ila nur daga duhu kuna zulumat jam'i ne na duhu yawa na kafirci duhu ne zalunci duhu az-zulmu zulumat babban zalunci shine kahurci duhu ne Allah raba mu da shi zuwa ga haske na addinin musulunci sai yace wa man yu'min billah ku sani duk wanda ya imani ga Allah nan ma imani ya sake zawa ko yawa sai Allah yace wa ya'mal salihan yayi aiki ingantacce ka gani banda imanin ga aiki kuma ga salihan yu'min billah kuma ya amal kuma ba a tsaya ba akan ya amal sai aka ce salihan Allah shi kuma amalin salih yana da shar'i guda uku sune muka zana sai ka cika su ya zama amalin salih musulunci da hujja da ikhlasi musulunci hujja ita ce mutaba'a mutaba'atin rasul sallallahu alaihi wasallam kuma da ikhlasi wannan shine shurutu qabul a'malil insan sharda wanda ya tsinci ga Allah yake karba aikin mutum wannan kenan yace yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai sanya shi aljanna aljanna zai sanya shi aljanna wadda a kalkashin ta koramu ke gudana manya manyan koramun na cikin aljanna guda hudu ne yadda qur'ani ya zo mana da su akwai korama ta ruwa akwai korama ta zumuwa zumuwa ta tatta ingantatta mai daɗi ba kashin kuda ba wanda muke sha a nan duniya eh kashin kuda ne kudan zumuwa ba ba shi bai ce kashin shi yana wutsarin shi mu kuma daɗi sai mai daɗa eh ba irin ta ba kuma da korama ta madara madara wadda take ita ce kuma da me korama ta giya wadda ba ta sa su eh mana kalka ce zuwa za ka yi ka sha giya ka bugu a'a ta ita koramai ta giya ta aljanna ba ta sa su kayan daɗi ne kawai wannan manyan manyan koramun ne sannan kuma hadisin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk abin da ɗan aljanna yake so sai a mai korama shi zuwa gidan shi duk abin da kake so wanda wannan hudun manyan kuma duk abin da kake so sai Allah sai ma korama shi zuwa gidanka kamar mene shayi masha Allah tabarakallah amma korama shayi eh kuma zalika ala lafi aziz yau ka ne shi ba shayi eh sai a maka korama shayi a gidanka shi shayi yake so shi aljanna ya sha shayi ko kuma fa da abin da kake so sai amma korama shi kenan shi kadan yake son shayi a cikin sai Allah ya ce mi ne kuma tajri min tahti al-anhar sai Allah yace khalidina fiha abada suna dawwama a cikin aljanna hal abada kun san wannan kalmar kun san wannan kalmar ko ta hijin ta yi bada dadi ma saboda in za a baka kayan dadi a baka a baka amma in ka tuna gobe babu shikenan dadin naka rage ke ne ai to sai aka ce hal abada kuma ridwanillah yarda Allah Allah ya ce ya yarda da ku ba ya ƙara fushi da ku ga abin da ya fi aljannan mahallau daɗi yardar Allah Allah ce bai ƙara fushi da ku shi ke nan ya yarda da ku kuma hal abada kai Allah kai mu aljanna wallahi mu dage ba hana idanun bar mu yi kokowa mu kada shedan Allah zai sa mu cikin aljanna wannan sai Allah ya ce kad ahsanallahu lahu rizqa lalle wanda ya shiga aljanna wannan Allah ya kyautata mishi arzikin shi sai mi gaba الله, الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن نعم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
الله الذي خلق سبع سماوات Allahn da aka ce a kadaita da mabauta kuma a ji tsoron shi shine wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi mithlahun haka nan kasashe kwatankwacin adadin wannan guda bakwai kasa bakwai yace yatanazzalu al-amru bainahun yana sabkar da al'amari tsakanin sama da ƙasa wahayi kenan li ta'lamu don ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai wa Allah kuma lalle Allah kad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin shi da sanin shi da kewayen shi da mulkin shi ya kewaye komi da komi komi Allah yana gani ya san da shi Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah nan da ake bayanin shi shine wanda ya halicci sammai guda bakwai sama guda bakwai daga nan kasan mu kasa duniya in mutum zai ta yi sama da iya shekara ɗari biyar ce bisa in garman doki yana gudu doki wanda yake shi ne sai ya yi shekara ɗari biyar ɗari biyar haka ne hadisin ya ko yana gudu tukwana ya iske sama ta farko kaurin sama ta farko da iya shekara ɗari biyar daga sama ta farko zuwa ta biyu ta yi shekara ɗari biyar kaurin sama ta biyu ta yi shekara ɗari biyar daga ta biyu zuwa ta uku ɗari biyar kaurin sama ta uku ta hudu haka ya tayi har zuwa ta sama ta bakwai ku duba nisan kwana za a shiga wani sarari sarari a tahi cikin atmosphere kuma sai a iske ruwa sai kuce wadda take ita ce sai wadda take ita ce saman ruwan kuma can al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa kana arshuhu وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا
daga nan al'arshin ubangiji yana bisa ruwan wannan kuma yana jarabta ku ya gani wane ne yake aiki mai kyawu sai da rasulullahi hoye je ya amso sallah muhammadu kenan sallallahu alaihi wa sallam to sama sama ta daya ta biyu ta uku duka su bakwai ne haka Allah ya tsara abin shi kuma a can da kamun Allah ya raba su da duniya a damke suke da duniya eh akwai ta busa da aka yi sun karanta tarihi ko geography sun san wata busa da ake ce mata big big bang big bang kuma Allah ya faɗi mu a cikin Qur'ani shin ba ku san ba da sama da ƙasa a game suke Allah ya ce mine fafataknahuma ففتقناهما أولم يروا أن الله وأن الله الذي خلق السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
Allah subhanahu wata'ala ya ce shin ba ku gani ba da sama da ƙasa a gama su sai Allah ya sa iska aka kusa tsakanin sai sama ta yi sama ƙasa kuma ta tsaya fafa taɗana kuma da a gama su kuma iskai sai aka kai ta wani nivo wani matsayi wanda saman kuma ba saman ta kamun a kai saman kuma babu iskai haka Allah ya tsare shi akwai abin da yanzu kana cikin iska kana cikin iska yanzu in ka ɗauki wannan salular ta alaran ma misali in ka sake ta anan faɗuwa za ta yi ko tsaya za ta yi faɗuwa za ta yi ko a gwada to faɗuwa za ta yi saboda akwai iska a ciki akwai abin da ake cema attraction terrestre iman ne wani mayan ƙarni ne zai kin yuta a faɗi ƙasa kwaɗinsa ne ma in shi cikin ta yi girma jazibiyatul ardu ba an gane ko to akwai inda za a wuce babu iskai kamun a kai saman wanda in ka ɗauki wannan sallar kan sai da ta anan za ta tsaya babu iskar da take da duk wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala kuma sammai saman guda bakwai ce haka Allah ya yi su haka ya tsara abin shi sai kuma Allah ya ce sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna haka nan ƙasa ma guda bakwai ce haka Allah ya yi ta wasu malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da kasa guda bakwai ai yanki yanki in kana shiga cikin duniya zaka ga yanki yanki kala kala na kasa wani wuri zaka ga kasa duk masara ce in ka shiga wani wuri zaka ga duwatsu ne baki kuma in ka shiga wani wuri zaka ga fari ne kal fere ne wani wuri kuma kala kala ce kasai kala kala ce suka ce wannan shine ake nufi da bakwai din amma jamhur suka sai akan cewa a'a ba wannan ba ake nufi yanda sama ta tahi ta yi bakwai haka ita ma kasar ta tahi ta yi bakwai yanayi ne na ubangiji subhanahu wataala daga wannan kasar zawwa nan ita ce ta daya daga nan zawwa nan ta biyu daga nan zawwa har zuwa bakwai hal aje cikin hantakai hantakar ta kasa kuma wuta ce ta bala'i wuta ce a bisa wuta muke ta musiba shine duk lokacin da aka samu wata ƙofa komin ƙanƙantarta ta sudo har ta bullo sama to shi ne ake samun volkan shi ne wutar wannan take zururuwa ta zubo wanda volkan in ya wuto a duniya ƙasar da ke da kwai shi zafin shi kamun ya ida hutarwa a kusan kilo hamsin yake kashe dabbobi da mutane zafin shi kamun wutar ta fara zubowa kan ji volkan ku gani kana ƙara yarda kai duniya ta kai daraja fuffuken sabro a gurin Allah annabi ya ce da kafuri bai sha ruwa a cikin ta ba washin duniyar nan hatta ka tashi ka dinga horo babu kaskantar da kai zuwa ga Allah ka dinga makaru ka cuci wancan kana dabbar makida ka kulla ma wannan sharri ka zagi wancan kama wannan hasada duniya hatta kai wannan matsayin wallahi kamar kana barci zaka je ka a kabari kuma ka isa ka mutu kowa dunnan mu duka kowa ya isa ya mutu akwai wanda bai kai ya mu ba ya mutu kamar lumsiya za ka je ka ci ke sai an tada ka ce marar buka kai fa magana ka ta kare la ilaha illallah yace annallaha li ta'lamu dan ku sani annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa dukkan komi in menene tunaninka da hin tunaninka ma to Allah yana iko akan wannan wa annallaha kad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ilimin Allah lalle shi Allah ya kewaye komi da ilimin shi dan kana gamna a kalkashin wani maina kaga wata shukka wata ganye na mai kasa Allah ya san shi shi ya bashi izini kuma ya san ganye nawa ne a mainan wannan to yanzu kai ka ɗauki maina guda ka kilga ganye nawa to a gidan kuma in akwai wata shibka ku kwana a garinku ko a ƙasarku kuma a duniya gaba ɗaya babu shibka da za ta ganyen da zai cire san ko Allah ya san da shi kai amanna billahi mun yi imani da Allah hadina billahi rabban mun yarda Allah shine ubangijinmu wa bil islami dinan musulunci shine addininmu wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula mun yarda cewa annabi muhammadu bawan Allah ne ma'aikin shi ne mun yi imani da wannan Allah ka gafarta mana dan muka zo karecin wannan sura darasi na gaba sati mai zuwa an Allah ya darra talata kamar haka za a tashi sura sabuwar sura suratul tahrim wadda yake ita ma madaniya ce in Allah ya kai mu da rai da lafiya ya Allah muna roƙonka da girman zatinka da iyawarka dan kai ka sani mu sani ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman aure Allah ka ba su daidai da su masu neman jari Allah ka ba su ya Allah wanda ba shi ya mamaye Allah ka ba su abin da zai biya masu neman aiki Allah ka ba su aiki na kirki bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu ya Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu bi rahmatika ya wahidal qahhar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin